والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد هذا متعب فصل في الجمع فصل في الجمع كتاب فصل في الجمع شابنا mutum da tun da uku ستين فصل في الجمع za mu karanta hada sallah biyu wanda suka yi tarayya a lokaci wa ya jimi ubainar isha aini mutum zai hada tsakanin magariba da isha ilmakari domin ruwan sama zalla awil wahali ko domin laka ma'azulmaci tare da kudu fi masajidin jama'ati a masallatai na jam'i wanda ake taruwa a yi sallar jam'i zalmun faridu fi baitihi amma banda makadaici a gidan shi mutum shi kadai a gidan shi ko masallacin yake bi ba zai yi in an zuwa da sallah shi ya haka aw masjidihi ko makadaici a masallacinsa mutumin da ya gina masallaci a gidan shi da shi da iyalansa kadai to shi ma wannan masallacin ba za a da sallah wai wa kharu al-awwalu za a jinkirta sallan farkon wai kaddamul akiratu sai a gabatar da ta ƙarshen a jawo ta ita isha kaga kenan magariba an yi kiran sallah za a ɗan jinkirta a faɗin imam malik kenan wasu malamai sun mai inkari akan me dalilin jinkirtawa tunda kaga in an ce a jinkirta to a jira isha ta mana kuma in an jinkirta kaga magaruba dai akwai ƙaunin da ya nuna cewa lokacin ta kuntatacce ne kaga za a fidda ita a muktarinta ka gama garuba ta rasa muktari kuma ishan ma ba a je muktari ba ka ga ya asara biyu don suka ce kawai ba bukatar wani jinkirin daga an yi kira a yi magaruba a yi isha amma imam malik ya ce a jinkirta magaruban sai a jawo isha din a gaggauta wal salliyani fi wasadil waqati yace sai a sallace su a tsakiyar lokaci an tura magaruba an jawo isha yu'azzinu fil ula kharijal masjidi mai kiran sallan zai yi kiran sallah a sallan farkon a wajen masallaci wahal shin yu'azzinu fil fil ukhra dakhilahu aw kharijahu qawlan to wai shin kiran sallan sallah na biyu na isha din a waje za a yi kiran ko a cikin masallaci shine akai qawlani suka ce a waje za a yi suka ce a cikin masallaci tunda ba yadda kowa ya biya sai wanda yake ce wa yuqimu law ma ko zai yi ikama da huma ga su gaba da kowace an tashi za mu ji kiran sallah za mu ci ikama wala ya tanaffal bainahuma ba zai nafila tsakanin su ma na ana gama magarban za daure isha ba nafila tsakanin fainin qada fi asna'iha idan ruwan ya yanke a tsakiyar hada sallan ana cikin hada sallan sai ruwan ya yanke ya dauke cak tamada ya zarce tunda an fara ba za a fasa da dauke ruwa ba ومن أدرك الثانية معهم وندي زي لسكي صلى تبين تارد سو وقال صلى الأولى يا رجاء صلى شما قربا تفرقا كينا أو نوجي وهل يجمع معهم شن زي يجمع تارد سو وكما أبو زي وتند بارشي أكفارا با أولاني شن ما تيمتنا نسكة زي نسكة زي فصل الجماعة سنة مؤكدة جمعي sunna ce wanda take mai ƙarfi a haɗa jama'a a sallan jam'i kar mutum ya shiga wala ya ummu illa musulmin babu mai limanci sai musulmi kafin duk ilimin shi duk nutsuwan shi da zai limanci adilun kuma sai adali banda fasiki ba za ka fasiki mai ba sai dai duk jama'an ba su kai zakarun sai namiji banda mace alimun kuma sai wanda yake da ilimi bi ma la ta jihu salatu illa bihi sai wanda yake da ilimin abin da sallar ba za ta inganta ba sai da shi ko ba shi da ilimi da yawa inda yana da ilimin sallar ya iya da zai sallah ta kyau shi ke baligan filfari da ce haka ne baligun baligun adabi ne akan ainihin musulmin adabin baligun balagagge filfari da ce in a sallan farilla ne mumayyizun ya zama mumayyizi wanda yana iya rarrabe abubuwa ba yaro fitik ba in na biya cin ana biya ne ko da ba ga ko da bai ga nan ba wa kuriya kaunul abdi an karanta kasancewan bawa wa waladin zina da ɗan zina rajiban ya zama shi ne limami rajiban amma in limamin da zo ya yi jinkiri za a yi sauka shi zai iya zama na iya amma idan shi ne rajibi kuma ɗan zina ne an sani ko bawa ne wannan makaranta wa yustahabbu kaunuhu akmaluhu an so kasancewar liman ya zama shi ne mafi cikansu wajen kamala wajen daraja diyan wajen ainihin ado ko kuma ce wajen sifa ya zama shi limamin ya fi su ainihin kamala wa kalkan hakanan wajen halitta ya fi su kamala na halitta ya zama halittar shi cikakke ne cik sannan kuma yana da ainihin sifa irin na ainihin cikakken mutum ba ta waya a sifan shi ba ta waya a halittar shi fai kurahul aglafu kaga kenan idan muka ci ana so mai cikakken sifa da kamala an karanta al'aglafu mai roƙa wanda ba shi da kaciya zama shi ne limani rajin yi makarun wal aqdaqu da mai yankakken wani bangaren gaban jikin shi wal ashallu da mai shanyayyen gaba wanda wani gaba ya shanye a jikin shi wal a'ama da makaho duka makaruhi ne su limanci amma makaho wani nassi ya kayyade shi ya nuna makaho ba makaruni ba ne ya limanci zai yi limanci tunda an samu ba so ɗaya so biyu ba manzon Allah yana ainihin barin makaho a madina gaba ɗaya ya bar ta hannun shi ya zama yana limanci har ya je ya gama tafiya ya dawo wal mutayammimu makaruhi ne mai taimama yayi limanci lil mutawabbi'ina ga masu alwala wazu salatin da mai tasalsuli ko na rihi ko na hutu ko na bayan gari ko na fitsari makaruhi ne ya yi manci aha waljuruhi asa'ilati makaruhi ne mai miya ko masu kwararar da ruwa mutumin da yake da kurajen da suke ruwa ya yi limanci lil haɗi ga masu lafiya amma mai tasalsuli duk jama'a masu tasalsuli ne ko kuma mai gyambo din ko mai kuraje din duk jama'an irin ciwon su kenan to wannan za su iya gabatar da ɗaya musu amma jama'an duk masu lafiya ne shi kadai ne mai irin wannan ciwon shi ne makaruri wa badawiyun lil hadirina dan ƙauye ga mutanen birni makaruhi ne ya wuce gaban su ya musu limanci shine zaka ji ibn ashir yana walau zikran da ko da ya haddace qur'ani a matsayin shi na ɗan ƙauye kada wuce gaban yan wa musafirun lil muqimina matafiyi ya wuce gaban mazaunan gari ya yi limanci makaruhi wala tuqaddamu alal hakimi ba a wuce gaban alhakim wanda shi ne ainihin hakimi a gari shi ne kamar sarki jagoran gari ba a wucewa gaban shi a sa wani sai dai idan shi ne ya ainihin bar haƙƙinsa wa rabbul manzili ku shigo da takalman ku ba ka san labule aljanin na wani zai zai sai wuce ƙwarai kuwa wa rabbul manzili haka nan mai gida ba a wucewa gaban shi illa bi izini ma sai da izinin su mai gari an gina masallaci a gari ba za a ɗauko wani a saka yana nan ba sai ya yi izini haka nan mai gida ya gina masallacin shi ba za a sa wani ba sai inda izinin shi wafi ijtima'il ahali a cikin inda ahalai suka taru kowa ahali ne duk ga sunan kowa ya cancanci limanci suka taru suna neman limanci to ya zamu yi yuqaddamul afqahu sai a gabatar da wanda yafi ilimin addini fa inistawu idan suka daidaita wani wannan aka ce dukkan su kwararru ne a ilimin addini bal abdalu bisinni sai a duba wanda yafi ainihin yawan shekaru a musulunci wa sharafi wanda yafi sharafi yafi ainihin daraja wasu bahati wanda ya fi sakin fuska wa husnul kulki wanda ya fi kyakkyawan ɗabi'a duk ana lura da wa'annan wajen zaben limami fa'inistau idan duk suka daidaita wajen wa'annan abubuwan babin qur'ati sai a yi ƙuri'a in an yi ƙuri'a wanda sunan shi fito liman ya yi limanci wanda ya fito mamu ya shiga sahu yuhurimu ba da istiwa ya sufufi to shi limamin da aka zaɓa zai kabbaran harama ne bayan an daidaita sahu wala yalzamu hu niyatul imama wannan kaga yana koya mana yadda zai limanci bai lizumce shi yayin limanci ba in ya zo yin limanci ba dole wai sai ya yi niyan limanci ba ko da da niyan shi kadai ya bada sallah wani ya zo ya bi shi sallah ta yi kuma za su samu ladan jami'i wai rufiku liman khalfahu kuma liman ya rausasa wanda suke bayan shi kar ya tsananta ya rika yin abin da za su kuntata wajen yin sallah wai yushrikum fi du'ahi ya tare ta cikin addu'an ya zo yin addu'a matsayin shi na limami ya rika hadawa da jama'a kar ya rika ware kanshi wala yantaziru idrakad dakili kar ya saurari shigowar mai shigowa ko riskan mai shigowa ya zai riski sallah kar ya saurari wannan Na'am.
kawai lokacin gama tasbihin ka yi ka dago a ruku ka dago kawai ko alajiwa yake shigowa wa mawqiful wahidi matsayin mutum daya tare da liman an yamini zai tsaya ta gefen daman liman ne wal wahidatu idan ko mace ce guda ɗaya kalfau za ta tsaya bayan liman wala tabdulu bi qiyamiha ila jambiya ma sallah wata baci dan ta tsaya a gefen liman su yi sallah ba waya qibul isnani mutum biyu ba sai dan ko sama da biyu za su tsaya kalfau bayan liman wan nisa'u kalfahum inda mata kuma sai tsaya bayan maza wa yajuzu qubul wahid wa ra'as safi ya halatta tsayuwar mutum ɗaya bayan sahu kaga a wasu mazahib ba zai yiwu ba sai dai ko ka jawo wani ko ka kutsa ka shiga amma mazhabin malikiya kai kadai a bayan sahu ka bi sallah kana da sallah wala ya jizibu ilayhi ahadan kaji ba No.
yace ba zai fusgo wani mutum su tsaya a baya ba kaga No.
duk wannan nusus din ko kuma wayannan ijtihad din suna karo da wasu nusus ne wanda rubama zaka iya karantawa a hadisi wani ya tsaya a baya annabi yace dan me ba zaka fusgo wani ba da sauransu to a malikiya sun tattaro wayannan nusus din No.
sun yi mukarana sun duba dalilai da waye-waye da me shine suka tace yadda kuma ba mamakin kabo ta mazabar su kuma sun ɗauki wannan nassin da yi wawayen nan kuma sun ɗauki wani nassin da ya zama akwa dalil sun tabbatar da shi wali idrakin ruku'i haka ne Na'am.
wali idrakin ruku'i haka nan mutum zai iya tsayawa kafin ya shiga sahu dan ya riski ruku'u idan aka yi ruku'un aka dago Na'am.
wa in waje da madkalan da kala in ya Na'am.
samu mashiga sai ya shiga ka zo in ka ce sai ka shiga sahu za a yi ruku'a za a dago a ruku'u sai kai kabbara kai ruku'u idan aka dago a ruku'u in ka ga akwai inda za ka shiga sai ka shiga a cikin sahu a in karu ba amma inda zaka shiga in ya kusanta ba amma in yana nesa ka tsaya inda kake kawai ka bi sallah wayal zamul mamumu ko mamuma yafi wayal zamul mamuma niyatul iqtida'i niyan koyi da liman yalzamul mamuma ya lazimci mamu dole ne ya yi niyan koyi da liman wa musawatu fi aini salati haka nan ya ya daidaita da liman cikin ainihin sallah ya Right.
zamo sallar da liman yake irinta yake yi idan aka saba tsakanin sallar liman da mamu a ka'idar mazhabin malikiya mamu ba shi da sallah duk da dai akwai wasu mazahib da suka yi amfani da cewa duk mutumin da ya yi sallah ingantacciya idan ka bi shi sallah kana da sallah yana da sallah shi ma ya tsaya kan tashi kai ma ka tsaya kan taka kawai almuhim shi limamin da yake sallan sallan shi ya inganta eh ya inganta to shi kenan kawai in ka bi shi kana da sallah kaga karkashin wannan mamu eh, wa- me me- me nafila zai iya bi mai farilla mai farilla ya bi mai nafila mai azhar ya bi mai la'asar ma abin nan masubuki ya bi eh, wa- me wa- wane Wada.
wanda ya zo wanda ya zo ba bai samu sallah ba ya bi masubuki duk sallah ta yi wannan a wani ka'ida amma a mazhabin malikiya dole sai kun dace wajen ainihin sallah ya zamo irin wanda liman yake din kai ita ka bi kake yi sannan sallah ta yi fala ya ta muqaddim bi mu'addin kaji ba Na'am.
yace me ramu ko ba zai koyi bi mu'addin da mai yin sallar lokacin ta ba Na'am.
wala bi akasi ko akasin haka wala muftaridun bi mutanaffilin mai farilla ba zai koyi da mai nafila ba amma bi khilafi akasi sabanin akasi mai nafila zai koyi da mai farilla Na'am.
wannan har a malikiya an tabbatar wasahihu ingantaccen magana sai hatu salatin musulmi'i shine ingancin sallar mai jiyarwa irin zakara wanda zai daga murya din nan ka san ita sallah nutsuwa a sallah farilla ne to wasu malamai sai suka hango cewa wannan daga muryar jijiyoyi ya tashi na nutsuwa yake suka ce kai bai da sallah to shine amma malikiya suka ce ingantaccen magana ne wannan daga muryar ba zai bata mai sallah ba yana da sallah wasalati bihi haka nan ingantaccen magana in mutum ya bi muryar sa yayi sallah sallar shi tayi kaga shi ma ko wanda za su ce ai liman kake biya za ka rika bin muryar wanda ba liman ba to amma duk da haka magana mai inganci sun ce in ka bi muryar mai daga murya kai sallah ba tare da kana jin liman ko kana ganin shi ba kana da sallah walau kama bayna yadayil imami da mutum zai tsaya a gaban liman ya bi sallah wa amkana wal ittida'u koyin yayu da shi a ko koyin yayu gare shi jaza shi kenan ya halatta sallan shi yayi